أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد سيد الكلب أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رب يسر ولا تعسر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر
to wannan ita ce ko ayoyi na ƙarshe na suratul hashri waɗanda suke muhimmai ne ƙwarai da gaske sun tattaro siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala idan ya zama Yahudu da munafukai da ma duk sauran kafirai mutanensu da aljanunsu sun kasance da su imani da Allah subhanahu wata'ala ba, ba su yadda da umarninsa ba, ba sa hannuwa ga hannunsa, ba su amince da manzan da ya aiko ba, ko manzannin da ya aiko, ba su amince da littafi da ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama alkur'ani ba. su amince da sauran littattafai waɗanda Allah ta'ala ya saukarwa annabawan da suka gabata ba? To, wannan duk wanda ya haka ya yi ne kawai don son ransa, don son zuciyarsa, amma ba wai don saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala ɗin shi ne lallai hakika bai cancanci. su bauta masa da gaskiya ba, bai cancanci azininsu su yi masa biyayya ba. Saboda haka idan ya kasance su ba su ji tsoron Allah ba, su fahimci ƙudurarsu ta zahiri da baɗini ba. don shi Allah subhanahu wata'ala ba wai kawai ƙudurarsa ko hujjojinsa ko ayoyinsa ko alamun tabbatar da shi shi kaɗai ba ne shi fi cancanta a bauta masa ba wai sun tsaya kawai ga ayoyi da ake karantawa ake fassarawa ba akwai kuma waɗansu ayoyin da ake kira ayatul kauni ayoyi kuma na halitta in baka yarda da waɗannan ayoyi da ake karantawa ba baka yarda da manzon da Allah ta'ala ya aiko maka ba to sai ka dubi kai kanka tukunna waye yayi ka ya ce shi ne yayi ka saboda haka idan kana musu to sai ka nemo wanda yayi ka ƙasar da kake takawa saman da kake ƙarƙashinta dukkan abubuwa na halitta da suke kewaye da kai bishiyoyi ne dabbobi ne mutane ne iskar da take kaɗawa numfashin da kake shaƙa ruwa ne wuta ce duk abubuwan nan ya ce shi ne ya yi in baka ga waɗancan ba to ga waɗannan kana gani a kowane lokaci to saboda haka duk wanda ya ce ba zai imani da Allah subhanahu wata'ala ya karɓi saƙonsa ba to wannan da gangan ne shi ne ya zaɓar wa kansa hakan amma dai ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala shi shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya a siffofinsa a sunayensa a ayyukansa a dukkan irin abin da yake yi saboda haka waɗannan ayoyi suna nuna mana abubuwa muhimmai da suka sance na farko dai yadda alkur'ani yake idan ku mutane da aljanu kun yi kunnen warshegu da wa'azi da abin da alkur'ani yake faɗa to ga waɗanda ya kasance su ba magana suke ba kaman duwatsu su kuma da za a karanta musu ƙur'ani da za a saukar musu da ƙur'ani saboda tsoron Allah idan sun ji kalamin Allah subhanahu wa ta'ala duka riddigewa za su tsatsagewa za su sannan kuma ga siffofinsa waɗanda su kasance daga cikin sunayensa kyawawa saboda ka waɗannan abubuwa guda biyu abin da ya shafi mu'ujiza ta alƙur'ani abin da ya shafi cewa ƙur'ani gaskiya ne abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka bai ƙur'ani gaskiya ne saboda wa'annan ayoyi na farko sun tabbatar da haka in kai baka yarda ba to haka suke ko ka yarda ko kar Allah ya sa ka yarda in ka yarda alherin gare ka zai koma idan baka yadda ba za ka ga sakamakon kamar irin yadda waɗanda ba su yardan ba na da da littattafan annabawansu da kuma na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan munafukan da waɗannan yahudawan mun ga sakamakonsu mun ga abin da Allah ya yi musu saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana ce da mu lau anzalna hadhal qur'an da za mu saukar da wannan alqur'ani ko da mun saukar da wannan alqur'ani ala jabalin akan dutse da ra'aitahu khashi'a da sai ka samu wannan dutsen yana mai kaskantar da kansa yana mai tsoron Allah subhanahu wata'ala yana mai gaskatawa da ikon Allah. Saboda haka ne za ka ga ya zama mutasaddi'an wanda ya kasance tsagagge yi ya tsatsage saboda mai yin khashiyatillah saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala amma kai a ce kai ɗan adam wanda Allah ta'ala ya halicce ka ya baka rai ya baka lafiya ya hore maka duk irin abin da za ka yi amfani da shi a rayuwarka amma kuma kai ya kasance kai tsaurin kai a karanta ma ƙura'ani amma ba za ka yi koge zauwa babu shakka wannan daga gare ka ne ga dutse wanda ya kasance ba ran ne da shi ba shi ba hankalin ne da shi ba min jamadat na da cikin abin da suka kasance sandararru to amma gashi Allah subhanahu wataala ya ce gashi aka saukarwa wannan alkurani da tsatsagewa ma zai saboda tsoron Allah kawai shine Allah subhanahu wataala yake cewa wala wannan qur'anin sirat به الأرض سيرت به الجبال أو قطعت بالأرض أو كلم به الموتى da za a ce wannan da za a ce a samu wani ƙur'ani wanda ake karanta shi karantawar ta saka ko dutse ne a kafe ya kasance ya tashi in an karanta ya bar gurin don saboda tsoron wanda ya saukar da shi ko ya wallafa shi ko ya tashi sama kaman atafa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a tashin kiyama haka duwatsu za su zama wuya ta murru marrasaha suna tafiya a sama kamar in yadda girgiji gajimare yake yi da za a samu wani littafi wanda ake karantawa wanda karanta shi zai sa ƙasa duk ta tsatsage ta tsatsage ta rigiddike ƙasar nan idan an ce tafiyar shekara ɗari biyar kamar yadda ake faɗa ana karanta wannan littafin sai ta tsage ta rigiddike ko ta zama guntu-guntu ko gaba ɗaya ma a nemi ƙasar a rasa ta duk tawar da ke gaba ɗaya da dukkan abin da yake kanta da dukkan abin da yake cikinta. Au kullima bihil mauta ko kuma shi wannan abin karantawar kullima bihil mauta waɗanda suka mutu ana karantawa kuma ransu ya dawo da hankalinsu a yi magana da shi, duk wanda ya mutu, in ya ji wannan littafin, to ya dawo rayayye kenan. To da kuwa an bincika ba a samu irin wannan littafin ba in ban da ƙura'ani. Wannan littafin abin karantawa wanda ya kasance ne wannan siffa sai dai ƙur'ani lakanan ƙur'ani lalle da sai ya kasance ƙur'ani kuma shi ɗin ne ko dai Allah subhanahu wataala kan bi usulubi iri iri dan dai a ƙara mai da hankali in baka fahimci wannan ba ka fahimci wannan, in ka gane wancan ba, ka gane wancan, in wancan bai sa ka yi imani da shi ba to ka gane wannan. Wannan shi ne wato canje-canje na usulubi. To yanzu littafin da ya zama haka, kuma yaya kuma za a yi kai wanda ya kasance ba ƙasar ba ne, mutum ne. Allah ya halice ka ya girmama ka wanda kada karramna bani Adam yaya za a yi zama cewa kai mutum ne wanda yake da jini jikinka da ruhi da komai da hankali amma kai kadan an karanta maka ba za ka yi gizawa ba za ka yi tsoron Allah ka ci gaba da sabansu da waɗannan ayoyi suna nuna irin yadda mutane suke da tsaurin kai kafirai suke da tamardanci wannan aya suratul ra'adi sai kuma a surar bakara Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa kullu bi ba'dha كذلك يحيي الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم كثر قلوبكم sannan kuma sai bayan su yahudu mutanen annabi Musa alaihi salam sun ga wannan mu'ujiza ta Allah subhanahu wa ta'ala ya raya matacce da jelar saniya mutum ya mutu amma kuma aka ɗauko wannan izgar ta saniya aka dake shi ita shi to amma daga baya kuma sai zuciyarsu ta ƙara ƙeƙashewa ga fasun gani ra'ayil aini ba zai kalhin jarati sai ta ƙeƙashe ce tauri kamar dutse. Au ashaddu ƙasawa, ko ma ta fi dutsen tauri. Akwai wani yau baiti da nake cewa, dutse yana da tauri, ƙiƙir bai taunuwa ko an dafa. Duk da wannan taurin nasa, zuciyar mutane sai kasance ta fi dutse tauri. To ta ya za mu gane cewa zuciyar mutane ta fi dutse tauri, wa inna min hijirai saboda ga a cikin duwatsu lama ya tafajjar min anhar akwai wanda ya kasance ruwa yake bulbulwa daga cikinsa kamar yadda a ƙarshe zai ce min kashe ki don saboda tsoron Allah kawai wa minhum man yatafajjaru minhu al-alhan anhar daga cikinsa akwai wanda ya kasance al-anhar ƙorami koguna suke gudu daga cikinsa suke fitowa akwai kuma wanda ɗin ruwa yake fitowa ta cikinsa. Waminu man yi habi. Akwai wanda kuma ruguzowa zai ya faɗo daga inda yake saboda memin kashe tilla, don saboda tsoron Allah. Amma zuciyar ɗan adam sai a karanta Alƙur'ani, amma sam ya ga mu'ujizozi da alamun da za su tabbatar da ikon Allah da isassar cewa shi shi kare ne, amma sam ba za ta yi koge ba. Saboda kofikal amsar, waɗannan misalai, Allah ta'ala yakan kawo su ne Mada ribuwa mukan sanya su ne ga mutane. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال لها الناس لعلهم يتفكرون mukan buga irin waɗannan misalai ne mukan sanya irin waɗannan misalai ga mutane la'allahu ya tafakkaru ko sa yi tunani wannan ma ɗaya ne daga cikin uslubi wata hanya da Allah ta'ala yakan bi ya dai ƙara yawaita hanyoyin da mutane za su gane shi su fahimci cewa fa shi ne fa shi shi kaɗai ne fa huwallahu alladhi la ilaha illa hu shine Allah wanda yake ce babu abin bautawa da gaskiya ce shi alimul gaibi wa shahada shine wanda ya san abin da yake ɓoye da kuma wanda yake a fili huwar rahmanur rahim shine ar-rahmanu wanda yake mai gamammiyar kyauta mai gamammiyar rahama wato rahamar ta shafi kowa da kowa da muminan da kafiran da masu tsaurin zuciyar da waɗanda kuma suka karɓi saƙon Allah ɗin duk rahamar Allah ta'ala ta shafe su da dabbobinsu da dukkanin halitta ma gabaki ɗaya warhamati wasu at kulla shi Allah ta'ala ya ce rahamarsa ta yalwaci kowane irin abu kuma da shi a shi a arashi wasu ita kulla shi'in rahamatan wa ilma ka yalwaci komai rahamarka ta yalwaci komai saninka ya yalauci komai wata gafir ko mumi to arrahimu wannan shine siffar arrahmanu kenan arrahimu kuwa to wannan sai waɗanda ya kasance suka ji tsoron Allah suka ji wa'azi suka yi shu suka fahimta kuma sannan suka ɗabbaka abin da suka yi in ana karatun alkur'ani ya kasance su rika talini juludun wa qulubuhum ila zikrillah zukatansu da fatar jikinsu ma kasan ta yi taushi wato da sun ji karatun alkur'ani ta kashe irin min hujumil ladina yake shauna rabbahu haka ne sun sura su zumar sun ji karatun qur'ani kafin shi kenan jikinsu duk canzawa zai yi yanayin jikinsu da zukatansu saboda ya saboda min zikirla don saboda sun ji alkur'ani sun ji ambatan Allah subhanahu wataala to su waɗannan su ne sufar arrahimu za ta shafa su kaɗai kawai cewa wannan arrahimu rahamar tasa sai kuma a lahira sai fa wanda ya ji tsoronsa sai fa wanda ya bi manzanninsa, sai fa wanda ya yi imani da littattafansa, sai wanda ya yi imani da siffofinsa, sai wanda ya yi imani da sunayensa, sai wanda ya yi imani da shi ne da mulki da isa a duniya da lahira, sai wani ne wanda ya da cewa yana da damar duk abin da ya ga dama zai yi babu wanda ya isa ya hana shi ko ya fi ƙarfinsa. wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukm yana yin hukunci ba wanda ya isa ya bibiyu wannan hukunci wai ko zai gano wani gyara gyara masa ko ya masa idi ko ya wa wani ta hakiki la yus'alu amma ya fa'al ba a tambayarsa dan me kai kaza dan me kai kaza dan me baka kaza wahum yus'aluna mutane su za a tambaya fa'alul lima yurid mai yin duk abin da ya ga dama ne in ban da shi wa yake da wannan sifa to waɗanda suka yarda da waɗannan sufofin to su ne wannan suna na arrahim da zai shafe su muna fata Allah ya samu na da ciki wallahu la ilaha illa hu alimul ghaibi huwa arrahmanur rahim wallahu allazi la ilaha illa huwa malik an zo gudu suna da yawa ne a guri ɗaya aya ɗaya ce amma al-malik kuma har yanzu yana daga sunayen sa mun je yi wa'yanta Allah da Ar-Rahman da Ar-Rahim kuma har yanzu wallahu maliku quddusus salam shine al-malik mamallakin komai da kowa komai nasa ne kowa nasa ne ko duniya ko lahira dan ka ce ai gidana matata ɗakina me kai a ciki kai ma haka nan ka buɗe ido ka gani ba abin da kai a ciki nasa ne mulkin sa kuma mulkin ba wai mulki kawai irin naka ba a'a shi abin da ya ga dama zai yi da abin da yake ƙarƙashin mulkin sa shi ne mai mulki a duniya shi ne mai mulki a lahira in ka ce abu kaza na wani abu kaza na wani to akwai ranar da zai kasance ya tashi a rannan babu wani ɗore duk wani protocol duk an kau da shi kuma fitowa zai ya tambaye ku liman mulkul yau wa yake mallakar wani abu ko da ƙwayar zarra ne a yau. Ina wani sarki a yau, ina shugaba a yau. Shiru. Muka shafi asawatu lirrahama. Duk an yi shiru. to tun da babu lillahi alwahid alqahar sai ni kenan dole alwahid guda ɗaya alqahar wanda ya kasance ya fi ƙarfin kowa da komai za ta jira ma la ilaha akar la ilaha illahu kullu shay'in halikun illa wajha komai zai zo ya zama babu ya ƙare illa wajaha sai zatin sako sai shi shi kaɗai lahul hukum kuma shi zai hukunta duk abin da ya ga dama a duk wani wanda ba shi ɗin ba ne wa ilahi turja'un kuma gare shi duk za a ko wannan yake ce ayar ƙarshe sosai kasas suna nuna ma'anar abin da wannan ayat na wannan sufa al-malik malik yawmiddi ba na karanta ba a surar ma ƙarshe ta alƙur'ani malikin nas ilahin nas kula a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas shi rabbin nas ne Ubangijin mutane ne wanda yake tafe su. Malikin nas sarkin mutane, ilahin nas Allahn mutane. Al-Quddus wanda ya kasance tsarkakeke ba shi da aibu, komai kankantarsa zahiri ko baɗi. A ayyukansa ko a komai nasa shi ba shi da aibu. Assalam, wanda ya kasance, wato, lokaci mai lafiya, ba wai lafiyar jiki ko a wanda shi wato ba zai cuci bayinsa da komai ba wato bayinsa halittarsa za su zauna lafiya cikin aminci da kwanciyar hankali saboda sun san shugabansu mahalicinsu Allah subhanahu wata'ala ba zai cuce su ba ba zai ha'ince su ba ba zai zalunce su ba ba zai musu ƙarin abin da suka yi ko ya rage musu ya musu ƙarin abin da suka yi ko kuma ya rage musu ba duk abin da ka aikata kai ka aikata shi kuma sannan Allah subhanahu wataala komai kankantarsa za a gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wani shi ne asala wato ko mutum ne ya zama cewa yana zaune da iyalansa maƙwabtansa, abokan hulɗarsa lafiya. Ai, wannan wani zakka ne a cikin mutane. Sai za ce Allah subhanahu wa ta'ala. Wa daga duk wanda suka zama haka kaman sun ari irin wannan. Wato, ana so duk waɗannan sunaye kai ma ɗan adam ka yi ƙoƙari iyakacin irin iyawarka yadda za ka yi koyi da Allah subhanahu wa ta'ala cikin waɗannan sunaye. kai ma ka zama mai zama lafiya tare da duk wanda yake tare da kai duk wanda ke karkashin ka ba za ka cuce shi ba ji ko da yaushe yana cikin aminci ba yana jin tsoro kar wata ran kai masa kaza ko kai mar wannan almumin wanda ya kasance yana amincewa yana karewa wato halittarsa gaba ɗaya Allah ta'ala shi ne ke karewa kowa da kowa sauran fassarori na wannan suna almuhaimin kuma shi ne wanda yake kula da dukkan bayansa ne arrakibu kenan al'aziz kuma wanda ya kasance mabuwayi ya fi ƙarfin kowa kuma ba wanda ya isa ya fi ƙarfinsa abin da ya ga dama haka zai yi duk ƙarfinka ya fi ka ƙarfi duk iliminka ya fi ka ilimi komai kake da ya fi ka to daga duk san za ku kara da shi za ka ja to sai dai ya zama kai ne a ƙasa da agaliban na ana warsu wallahi sai na yi galaba ni da manzanina Allah ƙauyin azizun ƙarfi ne kuma mabuwayi jabbar wanda ya kasance ya fi ƙarfin kowa yadda ya ga dama da kowa da komai haka zai yi shi ne idan kowane irin abu ya lalace zai gyara su daga nan aka samu ɗori ya ɗori ya shi ma suna sufuri mutum ya kare ya ɗora shi aka samu jabira bandeji da za a saka sai kamar shi ma wato yana gyara rauni da mai almutakabbir musannan wanda ya kasance za a iya mai girman kai shi kaɗai ne ya cancanta ya zama mai girman kai wanda ya kasance ya fi kowa komai yana ya fi kowa komai saboda haka a wani hadisi kudu suna manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana al-mutakabbir ni ne al-mutakabbir ba wani la la yunazi'uni ahadin fi hadis ba wani da zai ce wai zami a yaga wai shi ma wai zai kira daga wannan a siffatawa illa azabtu illa qasamtu yana yayyaga shi sai na halakar da shi sai na azabtar da shi ko daga duk a cikin siffofin Allah wanta na ɗaya cikin siffofin da ya kasance shi kaɗai ne kawai yake siffanta da irin subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai wa'annan sunaye amma ya sifo da barin abin da suke siffata shi yana da mata yana da ɗa yana yana kaza yana akwai wanda suke cewa ma surkin su ne sun sun sun sun ba shi iya kamar yadda yake a shekar ya kaɗi wani karamar nasaba saboda duk ya fi ƙarfin haka siffarsa ba ce kama da siffar komai da kowa ba laisa ka misali shi in wasu nuni ba shi babu abin da ya kama da shi albasiru ne asami'u ne albasiru wata shura. Huwallahu shi ne Allah subhanahu wa alkaliku albari'u almusawwir wa'annan sunaye guda uku alkhalik kama a ce misali ko a ce magini misali in zai gini kila ya fitar da foundation kamar shi ne alkalik kenan ko kuma ya kudurce cewa zai gini iri sa kawai dai foundation za a fi gane ya zo kuma ya gina gashi kuma an gani albari amma ba a san idirishin fanti wanne iri za a yi shi ya kaza kaza da sauransu su duk an gama tukunna ginin to zane za a gane cikakken ginin to wannan shine kuma al-musawwi haka sunayen suke an fara faɗar komai a kowanne wannan a ɓoye yake alkhalik ba a san meye ba wannan ya fito wannan ya cika lahul asama'ul husna ba waɗannan su kaɗe sunayen ba akwai ma al-asama'ul husna sunaye waɗanda ya kasance kyawawa suma na sani su ne waɗanda ya kasance wato ɗari ko kuma ɗari ba ɗaya casa'in da tara ya faɗa a wannan sura kamar inda ya faɗa a sosul arafi kamar inda ya faɗa a sosul isra'i ayar ƙarshe cewa yana da waɗannan sunaye. Yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard. Abin da ke cikin sammai da ƙasa suna tsarkake sunansa. Dukkan abin da yake sama, dukkan abin da yake ruwa. Waɗanda suke a lahira na cikin aljanna, na cikin wuta, na fili, na ɓoye, na cikin ƙasa, na saman ƙasa. taurari ne watanni ne shi ne taurari ne na ce watanni sai ce ai ai ai ɗaya muka sani ai watannin suna da yawa mu ne dai akwai sammai da daban-daban kamar irin guda ba da akwai gun da za ka samu cewa wata guda biyu wata wata saman wata uku wata saman wata hudu wata biyar wata shida wata takwas rana ce ruwa ne wuta ce itatuwa ne wane ne kowanne yana tsarki da su subhanahu wataala tufan da muke sawa abubuwan da muke amfani duk abin da ka sani da abin da baka sani ba abin da kake gani da wanda baka gani yana tsarkakewa sunan Allah subhanahu wataala yusabbihu lahu ko tusabbihu lahu samawatul ard sammai da kasai suna yin suna tsarkake sunan Allah subhanahu wataala wa in min shay babu wani abu ko ma menene illa yusabbihu bihamdi sai yana tsarkakewa sunan Allah subhanahu wata'ala tsarkakewa ta godiya walakin la tafaqahu la tasbihu ku ne ba ku fahimtar tasbihan nasu amma suna yi wani yayi da bakin su wani yayi da bibi sani hali wani yayi da body language din sa inuwarka da komai وظلالهم بالغدي والآصى duk suna yi muna yi tana cin sutin asra'i isra'i muna tana cin sutin ra'ayi wal azizu hakim shine al azizu mabuwayi a duk abin da zai yi abin da ya ga dama zai yi sanda ya ga dama yadda ya ga dama ba wanda ya isa ya hana shi alhakim wanda ya kasance kuma mai mai hikima a duk abin da yake yi babu kuskure a ciki komai akwai hikima a ciki komai akwai amfanin yin wannan abin ko da zahirin abin za kamar mummuna ne to yadda ya in hakan ya kamata. Haka nan wanda zahirinsa kyakkyawa ne, komai da hikima yake yinsa. Kuma sannan mai adalci ne a dukkan irin abin da yake hukuntawa. To, manzo sallallahu Alaihi wasallam a hadisi wanda suke ingantattu yana cewa Allah ta'ala yana da sunaye guda ɗari ba ɗaya. Man ahasaha da kalal janna. Sai kamar wanda ya kirga ko wanda ya haddace su zai shiga aljanna. Haka hadisin ya faɗa, manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi wani bayani ba inda da wani ba da yayi. amma waɗanda ya kasance kuma ba sa son falala da bayin Allah ɗin wannan rahamar tasa da ta yalwaci kowa sai kuma su a'a sai su kawo fassara fassara waɗanda ba mai iyawa a duniyar nan wai sai in ya zama haka ne sannan waɗanda sunan za su amfani ta don saboda a nesa taka da waɗannan sunaye tawa kuma wai ba su kaɗai ne wai sunayen Allah subhanahu ta'ala sunayen su kamar yadda ba shi iyaka kamar yadda ba shi da makamanci saboda ka babu wani adadi wanda zai iya kirgewa sifofin Allah subhanahu ta'ala ko sunayensa waɗansu ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana da suna kamar yadda yake karanta cikin dala'i dari biyu shi kuma da nawa ne mene ne dala'i eh ta ta ta ka dubi littafin mufarjil qulub na shi Yusuf Annabahani bayan to kuma za a samu kuma hayan sunayen adamu sun kai dubu za ga shi kuma ya kawo su a ƙarshen littafi kamar dai yadda kuka ga waɗannan ayoyi sun ƙunshi kafa ɗaya girman alƙur'ani da kuma siffofi da sunayen Allah subhanahu wata'ala kun san lallai suna da muhimmanci a rayuwar mutum bayan koyi da aka ce a yi da waɗannan sunaye siffatuwa da abin da za ka iya siffatuwa da su sannan kuma akwai waɗansu abubuwa da Allah ta'ala ya keɓanci su waɗannan ayoyi da wannan sura wacce ta ƙunshi waɗannan ayoyi da kuma waɗansu abubuwa da suka keɓanci waɗannan sunaye abin da yawa ƙwarai da gaske in za mu ce za mu kawo falaloli na wannan sura da waɗannan ayoyi da waɗannan sunaye sai mu shekara ana yin bayani amma insha Allahu za mu riƙa zaƙulowa irin abubuwan da suke da muhimmanci a rayuwa ta al'ummar musulmi, rayuwarsa ta duniya ko ta lahira. Malaman tafsiri kusan kowanne inda babban tafsiri ya kawo cewa hadisi ne, wanda annabi sallallahu Alaihi wasallama yake cewa duk wanda da safe zai ce a billahi samil alim na shaidan rajim sau uku kuma ya karanta waɗannan ayoyi guda hudu, to Allah ta'ala zai kawo mala'iku dubu saba'in, waɗanda za su riƙa nema maka gafara da Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna kare ka daga dukkan abin da zai cutar da kai. Da za ka mutu, to za ka mutu ne shahidi ɗan aljanna. Haka ma in ka karanta da yamma, haka Allah zai mutu. mun yi alkawari ga wanda suka saurare mu a rediyo a ashe ba a saba ma ko ga wanda suka gani gila ko da yake har yanzu shi ma wannan din wanda aka ɗauka bai kai wannan gurin ba in ce fata za a sa wa mutane cikakken karatun na jiya to ismul al'azam sunan Allah mafi girma wanda idan aka roƙe shi yake amsawa take ko aka nemi wata bukata yake bayarwa take malamai sun yi saɓani ya kai wajen ɗari daban-daban wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza akwai hadisai a ciki akwai kuma abubuwan da su kuma Allah ta'ala ya sanar da waɗansu waɗansu kuma ga abin da suka jarraba to shine muka ɗauko bayani ina bayani ina bayani na sunaye na ismul azum har na zo na kan talatin da hudu sun nake yin shiri na adabul islam a ctv wacce ta zama ar tv yanzu to saboda haka ismul al'azam a wannan ruwaya shi ne, Sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke cikin Suratu Ali Imrana. Su ne za ka karanta, kuma sai ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala abin da kake nema gurinsa, insha Allah take, in dai kai Allah ya amsa, da izininsa da ikonsa. ne ya Allahu ya hayyu ya qayyimu ya munzila taurati wal injili wal qur'ani al-azim ya man la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa al-azizul hakim ya rab ya jami'an nas yawmin la rayba fi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad ya man shahida li nafsihi wa shahidat lahu الملائكة وأولي العلم قائما على خلقه وهو القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم يا الله يا مالك الملك يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب sune waɗannan sunaye waɗanda suka zance kowanne ismail al'azam ne aka tattare su guri ɗaya na sota ali imran to abubuwan da muke bayarwa mu a wajen mu mujarrabai ne fa eh komai yana daga cikin akwai mujarrabatu sunusi akwai mujarrabatu beredi mujarraba na malamai to irin waɗannan duk mujarrabati ne to muna fata Allah subhanahu ta'ala ya amsa kuma a kula da ka'idoji dai na addu'a a koda yaushe na alwala da fuskanta alƙibla da salatin annabi farko salatin annabi ƙarshe to sai kuma akwai har yanzu abin da ya kasance maganin kowace cuta in an ce kowace kowace ake nufi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka malamai su ma kuma suka tabbatar kuma suka isar da su zuwa ga bayin Allah suka isar da wannan saƙo ba su ɓoye ba kuma wannan abu ne wanda kan ce mujarrabi ban san mutane dubu nawa ne suka yi amfani da wannan suka samu lafiya ba shi ne wanda suke nan akin hashar karshen hashar shin yadda ake shi ne karanta fatiha ko kuma rubutawa hanyoyi ne akwai rubuta fatiha da rubuta waɗannan ayoyin guda hudu na ƙarshe na hashar daga lau an zalla ɗin nan. Da ƙulhuwallahu uku, kula uzu bi rabbil falki uku, kula uzu bi rabbil nasi uku. In ka rubuta waɗannan, sai kuma ka rubuta ba ma ita ce shine wato Allahumma rabban nasi ilahan nasi azhabil ba'as wa shafi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa la jaru saqama ko kuma washafi hamila kitabi haza anta shafi shifa'an la ya gadi sakama wala ya tariku alama bi kudratika wa iradatika bi izbatika wa kudratika وإزتك ساكي بإزتك وإرادتك وقدرتك إنك على كل شيء قدير سيكما kace wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ka gama kenan ko da ya zama rubutawa ake asalinsa laya ake yi da shi marar lafiya ya yi amfani da shi ma wanda muka jarraba shi ma za a rubuta da za'afaran da ma'ulwardi sai a wanke sai mutum ya sha ya shafe kuma duk inda ɗin yake masa ciwo ko kuma in duk jikin ne gaba ɗaya ko in wata da ya cuta ce haka wacce kasance ta gama jikin zahiri ko baɗi na haka insha Allahu akan yi sau bakwai har zuwa kwana ashirin da ɗaya kowace irin cuta ce insha Allahu za a warke akwai wani hadisi shi ma wanda ya kasance daga annabi sallallahu alaihi wasallam lallai wanda yake cewa in kana so ka roki Allah da ismul azam ka karanta ayoyi shida na farkon suratul hadid sannan sai ka roƙi Allah subhanahu wata'ala a gane bayan an karanta ismul azam hudu barsa daban take iri iri ce amma dai wacce ya kasance ta fi gajarta ita ce ya man huwa hakaza walaysa shay'un hakaza gairuhu as'aluka an tusalli wa tusallima ala muhammad wa ala ali muhammad wa an tafa'ala li sai ka faɗi duk irin abubuwan da kake so ka faɗa duk wani ism lal azam da kuma kace ism lal azam ne muka faɗa to haka ake sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya faɗa amma kuma akwai barra bin azib yadda sayyidina ali ya gaya masa to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama daman ya faɗa game da wannan bara bin azib ya kasance sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yake tambayar